da na tace na surar duk yana can wancan la ilaha illallah an si turai makumullah salatul fati uku uku salatul fati uku uku
صلاة دكتور الله بها دكتور التأثير تكون الله بها وليا ونصيرا يا همة الشهيدين بهذا المهدر وابتعد في جنة الحمد لله رب العالمين وتوفيقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله
ألف لام ر ألف لام ر تمن fito daga cikin suratul ra'd kuma kamar yadda muka saba duk sura an gama ta muna yin takaitaccen bayani wato irin muhimman abubuwan da suka zo a ciki to amma saboda an ɗau lokaci wajen saukar tarawihi za mu haɗa da suratun ra'adi da wannan suratun ibrahim gobe sha Allah za mu yi bayanin abubuwa muhimmai wanda surorin suka kunsa saboda yanzu ma ba a mun da ba a zo min da shi littafin da na tace wa abubuwan ba eh amma gobe insha Allah za mu hada da suratul ra'di da suratul ibrahim duk mai bayanin abubuwa muhimmai da suka zo duk abin da ya zo a cikin qur'ani muhimmi ne amma akwai za a ga cewa akwai wasu abubuwa da suka kebantu a ciki insha Allah za mu yi bayanin sa a wayannan surori guda biyu Allah ya ce alif lam re Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san me yake nufi da wato wannan wato alif lam re eh
نعم kitabu كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ilannu hazal qur'anu wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da shi ne litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min zulumati daga dukkan alkufur kafirci illan nuri zuwa ga hasken al'imani imani بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد bi izinin rabbihim da umarnin ubangijinsu ila sirati zuwa ga tafarkin al'aziz mabuwayi shine algalibi mai jirin jaye alhamid ay almahmud abin yabo shine Allah الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Allahi biljarri badulun au adafu bayanin wa ma ba da sifa in kuma kai masa rafa wa rafu zai zama wato mubtada ne labarinsa ne labarinsa allazi lahu ma fi samawati eh in ka ce wato ya zama ma'dufi kaga ila siratul azizul hamidi allahi ka gani to ya zama wato adafi ne na bayanin alhamid shine Allah ko idan kuma kai masa rufu'a sai ya zama Allahu Allah Allah shine mubtada kenan allazi lahu mulku samawati wanda mallakar samai yake gare shi allazi lahu ma fi samawati kai wanda duk abin da yake cikin samai yake gare shi nasa ne wa ma fil ardi abin da yake cikin ƙasa duk abin da yake samai da ƙasa na ubangiji ne mulkan mallakarsa ne wa halkan halittarsa ne wa abidan kuma kowa ma bawansa ne duk bayinsa ne kuma duk shine ya halicce su baki ɗaya tabaraka wa ta'ala kuma duk shine mamallakin su وويل للمجرمين من عذاب شديد tsananin azaba ya tabbata da kafirin daga kafirai min azabin min azabin daga azaba shadidin mai tsanani الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون آخرة
waje wato allazi na dinnan na'atun na'ati ne su ne wa'anda ya stahibbuna alhayatar duniya suke zaɓar rayuwar duniya alal akhir su bisa rayuwar lahira wa yasuddunan nasa kuma suke wato tsare mutane wato an sabilillahi gabaran tafarkin Allah shine addinin musulunci waya gunaha suke neman ta ai asabila tafarkin suke neman tafarki i wajen karkatacce ai mu wajjatan abin karkacewa
أولئك في ضلال بعيد ulaika wancananka sun tabbata cikin bata ba'idin mai nisa an alhaki gabaran gaskiya وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ba mu aiko manzo ba eh ba mu aiko wato manzo ba illa bi lisani qaumihi sai dai da harshen wato mutanansa ai bi lugati qaumihi da wato harshen mutanansa li bayyana lahum dan ya bayani gare su ai li yufhimahum dan ya fahimtar da su ma atabihi abin da yazo da shi wato dan ya musu bayanin abin da yazo da shi a cikin harshen su dan su fi ganewa فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء sai Allah ya batar da wanda ya so kuma ya shirya da wanda ya so وهو العزيز الحكيم shi ne mabuwayi a cikin mulkinsa kuma gwani a cikin aikinsa ولقد ذكرنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور wallahi hakika mun aika an musa bi ayatina da ayoyinmu ayoyin nan namu wato a tis'i guda tara wa kulna lahu muka ce da shi an na khariji qaumaka ka je ka fitar da mutanenka bani isra'ila sune bani isra'ila ka fitar da su min zulumati daga dukkan alkufri kafirci ilan nuru zuwa ga hasken al'imani imani ونذكرهم بأيام الله ka tunatar da su bi ayyamin lahi da kwanukan ubangiji ma'ana kwanukansa shine ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور innal ayatin wallahi ayodi sun tabbata fi zalika tazkir cikin wantanan ka wato tunatarwa li kulli sabarin da dukkan mai yawan hakuri Allah ta bisa biyayya ga Allah
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم akwai wato inda fi zalika ayatin akwai wato tunatarwa wato wato ayoyi sun tabbata a cikin wancanan ka tunatarwa da kulli sabarin ga dukkan mai yawan hakuri bisa da'a kuma shakurin mai godiya lin da ami ga nimomin ubangiji nimomin da Allah ya masa kuma shi mai godiya ne ba mai butulci ba eh kaga wato anan za a fahimci butulci wato Allah ma wato ya ya la'anci ma mutumin da yake butulci eh domin cewa yi inna fi zalikal la'ayatin wato akwai wato izinoni ayoyi cikin wancan ka tunatarwa li kulli sabbarin ga dukkan mai yawan haƙuri bisa da'a kuma shakurin mai godiya lin ni'ami ka ni'imomin da Allah ya yi wato abinda Allah ya maka na'ima na ni'ima to ka gode masa eh domin shi ma ubangiji shi yayi la in shakartum la azidannakum idan kuka gode to sai in muku ƙari eh in kun godiya zan ƙara muku akan akan abin da na baku eh ba ba butulci ba mhm ba waskur نعم wa isqala وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون nisa'akum wazkurka tuna isqala Musa yayin da annabi Musa ya faɗa liqaumihi ga mutanen sai ce uskuru ni'matallahi ku tuna ni'ima Allah alaikum da ya gare ku izan je kum yayin da ya tsayar da ku wato izan je kum wato wato izan ja kum yayin da ya tsayar da ku minali fir'auna daga alayen fir'auna wanda ya sumuna kum su al'azabi wanda suke ɗanɗana muku mummunan azaba wayo zabbihuna abna'akum kuma suke yanka ƴaƴanku almaludina ababan wato haifawa wato ƴaƴanku maza sai suke yanka su wayastahayuna suke kuma wanzar da nisa'akum matanku eh suna kashe wato maza wato suna kashe maza suna barin mata liqaulil ba'dil kahanati saboda fadin shashin wato bokaye suka ce inna mauludan san dai a wato akwai abun haihuwa yuludu za a haife shi fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila ya kunu sababi zahabi ya kunu sababa zahabi milkika shine zai kasance sababin tafiyar ya kunu sababa zahabi mulki fir'auna shine zai zama sababin tafiyar mulkin fir'auna tunda suka bada wannan labarin sai ce to abinda za a yi duk wanda aka haifa sai ya sa 'yan duba gari masu yawo gida-gida idan an haihu sai su je su gani wanda aka haifa idan mace ce to sai a batta idan namiji ne kuma shi kenan sai a ɗauke shi a yanka shi abinda yake kaddarawa cewa a cikin wannan yankan zai yanka annabin musa ba ma za a haife shi ba to bai san allah ya riga ya zartar ba shi kuma abinda duk allah ya zartar to haka za a yi shi
وبالله بلاء من ربكم عظيم a cikin wancananku al'inja tserewar tserewar awul azab ko a cikin wancananku azaba akwai bala'u ai ni'imtarwa ko kuma jarraba min rabiku daga ubangijinku azimu wanda yake mai girma وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم wa ista'azzana to to rabbukum wa ista'azzana rabbukum wato kuzura yayin da ubangijinku ya sanar da ku wato yayin da wato ubangijinku wato Ah, kuma ba kwa so ne? a sai ku juya ta wajen ku eh? wai su azana rabukun wato tunayen da wato ubangijinku wato ya sanar cewa la'in shakartum wallahi idan hakika idan kun gode ni'imati ku gode wa ni'ima ta bi tauhidi tauhidi wa da'ati da biyayya la azidannakum wallahi zan kara muku kamar yadda muka faɗa yanzu eh in kuka gode ubangiji sai ya kara muku in shakartum wallahi in kuka gode to la azidannakum zan kara muku me za ku godewa ni'ima da ubangiji ya ku gode masa bi tauhidi wa da'ati dama shi godiya ga Allah ana yin wannan godiya ce da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya maka ni'ima to ka gode masa da biyayya saboda abin da ya maka
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد yace cewa to zan ƙarin in ku gode wa ni'ima ta da tauhidi da za zan ƙara muku kuma in kuka kafirce ai jahattum wato kuka jayayya kuka wato butulcewa an ni'imata ni'imar da ne muku bil kufr da kafirci wal ma'siyati da sabo to lau azibannakum wallahi zan muku azaba akan haka dalla alaihi inna azabi إن عذابي لشديد hakika dai azaba ta wallahi mai tsanani ce وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
wa qala musa wato sai annabi musa ya faɗa liqaumihi ga mutanen sai yake cewa in takburu in dai kun kafirce antum ku wa man fil ardi da duk wanda yake cikin ƙasa jami'an baki daya فإن الله لغني أليم hakika Allah lagani wallahi mawadaci ne an halkihi ga buran halittarsa hamidun ai mahmudun abun yabo ne a cikin aikinsa bihim da su ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود shin alam ya tukun na ba'ul lazina shin labarin waɗanda suke suka zo labarin waɗanda suka gabace ku alam ya tukun bai zo muku bai zo muku bane istifhami ne na takriri istifhami ne na tabbatar na tabbatarwa ai ma'ana labarin wanda suka gabace ku ai ya zo muku qaumi nuhim mutanen annabi nuhu wa adin da adawa qaumi hudin mutanen annabi hudu wa samuda da samuda qaumi salih mutanen annabi salihu والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله da wanda suke bayansu ba wanda ya san su kuma sai Allah Allah ne kadai ya san su lika saratihim saboda yawan su
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ja'atuhum rusuluhum manzannin su sun zo musu bil bayyinati ai bil hujjaji da hujjoji alwadihati mabayyaniya ala sirkihim wato bisa gaskiyar su faraddu aydiyahum faraddu aydiyahum su al'ummatan sai suka mai da aydiyahum wato hannayen su fi afwahim a cikin bakunan su ai ilaiha suka mai da hannayen zuwa gare ta liya'adu dan wato su ci za alaiha akanta min shiddatil gaizi saboda tsananin wato fushi wa ƙalu sai suka ce inna kafarna bima urtuntum biyi mu dai mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi fi zamiku cikin riyawarku wa inna mu wato lafi shakin wallahi mun tabbata cikin kokonto min mata tsunana daga abin da kuke kira mu ilaihi zuwa gare shi muribin ai muƙin mai afkawa lirraibati wato ga kokonto
قال ادخلوا أبي الله الشر sai manzanninsu suka ce musu shin yanzu akwai kokonto a cikin Allah istifhamu inkari istifhami ne na inkari ai la shakka babu kokonto fi tauhidi cikin kadaita shi cikin kadaita Allah liddala'ili saboda dalilai az-zahirati wato mabambanta mabayyana ga sunan wanda suka bayyana alaihi akan sa فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوفقكم إلى أجل مسمى fatirar samawati wato Allah shine mahallicin samai wal ardi da kasai yad'ukum yana kiran ku ila da'ati zuwa gaban sa liya gafira lakum min zunubikum dan ya muku gafarar zunubanku min dinnan wato min za'ida ce ko kuma ta zama tab'idiyya ce in ta zama za'ida wato fa innal islama domin musulunci wato yughfaru bihi ma qablahu ana gafarta abin da ya gabace shi da shi shi yasa sai ta zama za'ida idan ta zama kuma tab'idiyya to shikenan ta zama tabidiyya saboda a fitar da haƙoƙin wato bayi ba ba haƙoƙi na ubangiji ba eh yaghfir lakum min zunubikum ai daga zunubanku eh kaga nan an ta zama tabidiyya ce wato shashin zunubai banda zunuban wato wato wanda yake na bayi su wayannan sai an nemi yafe wasu domin dama ita tuba sharɗan tuba guda hudu ne eh guda uku sun ta'allaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ga da bawansa eh na hudun shi kuma ya ta'allaka da wato bayi eh na farko sharadin tuba annadamu alama fata kuma yadda mai ahalari ya faɗa farko mutum ya zama na yayi nadama akan abin da yayi na laifi eh sannan kuma mutum ya zama ya ya ciru daga san da yake tuban baya yin wannan laifin eh sannan kuma ya niyya Allah ya uda ba zai kuma koma kan laifin ba har abada kaga sharadi uku kenan na hudun kuma idan ya ta'allaka da wato kuskuren da aka yi kaman wato zalunci ne ya ta'allaka da bayan Allah to ay raddul mazalimi amma ya musu da haƙoƙin su ko kuma a nemi su halarta abin da ya faru eh ko da kwanan nan naji wani a cikin wato talabijin wato a wani yawa Sheikh Sharif Ibrahim Sale wato tambaya akan wannan eh ya ba da fatawa wato muhimmiya akai yake cewa akwai matsala dangane da wato in ya ta'allaka da haƙƙin wato haƙƙin wani akwai wato waɗansu haƙoƙin idan ya zama na kaje ka nemi tasirin su gum wanda yake da haƙƙin to zai iya tono wani abu to abinda kuma zai tono fitinar da zai tono to in ka nemi wannan haƙƙin to sai ya zama gwanda ma ba a nema ba to shine yace to yace idan dai wato ya ta'allaka da irin wannan in ba mai irin wannan bane to sai a nemi yafiyarsa in kuma ya zama na faɗa masa zai tono yansu abubuwa ya ce to shi kenan mutum ya shagala da Allah ya ta istighfari kuma ya ta neman Allah ya biya masa laifin eh domin Allah zai iya biya masa a wannan taskar eh shi yasa muke wato yan nake cewa wato yan tijaniya sun more da duk irin waɗannan abubuwan da salatul fati ake biyan su eh in dai kana salatul fati ya ba shi da shehu jari ke cewa ba ko mutum baya wazifa ya rika salatul fati idan yana salatul fati zai cika da imani to duk wato yana daga cikin fa'idar salatul fati in an duba cikin littattafan dariƙa to duk a taskar salatul fati irin wa'annan abubuwan to sai a biya maka su wato ba za su bibiye ka ba sai yasa mu gode Allah tabaraka wa ta'ala eh alhamdulillah mai wannan afillahi afillahi shakku قال رسولهم أفي الله شك ساوي ne ko malam jamal fa yana ina masu na hau ne kuma an kabiru ta bisimila shi ne yake cewa to wannan in ga gani liya gafira lakum min zunubikum dan ya gafarta muku daga zunubanku eh idan mun yar tabidi ce in ko mun sa ta za'ida liya gafira lakum min zunubikum dan ya gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum kuma ya jinkirtar da jinkirtar da ku bila azabin ba da azaba ba ila ajalin zuwa ga ajali musamman abun ambato shine ajalin mutuwa قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا kalu sai suka ce wato ma antum ai in in din nan bi ma'ana ma in nafiya ce kenan ai ma antum ko dai ba ku zama ba illa basharun sai dai mutane ne misluna misalin mu تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا kuna nufin ku tsare mu ga biran wato abinda wato iyayenmu suka zama suna bautawa min al-asnam ne daga kuma gumaka فاتونا بسلطان مبين to ku zo mana bi sultanin da hujja mubinin mabayaniya ai hujjatu ai hujjatin hijja hujja zahiratin mabayaniya ala sadiqikum bisa gaskiyar ku
فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم qala lahum rusuluhum sai manzannin nasu suka ce musu in dinnan wannan ma nafiya ce ma na hannu mu dai bamu zama ba sai dai mutane ne misalin ku kama kultun kuma yadda kuka faɗa mu dai dama kun ce mu mutane kamar ku ne mutane ne misalin kamar ku to haka ne mu mutane ne kamar ku amma walakin Allah ولكن الله يمن على من يشاء من Qur'ani عباده sai Allah sai dai wannan kawai mu kamar ku ne amma Allah yana yin baiwa alaman ya sha bisa wanda ya so min ibadihi daga bayansa bin nubuwata da annabta to idan yayi wannan bau- yayi wannan baiwar da annabta kaga shikenan mu ba misalin ku bane ba daidai da ku bane eh mun fi ku kenan
وما لنا أن وما كان لنا أن نأتيكم بالسلطان إلا بإذن Allah bai kamata gare mu wato mu zo muku da wata wato hujja ba sai da izinin Allah ai bi amrihi da umarninsa li'anna saboda cewa mu abidun bayi ne marbubuna wato ababan rinjayewa وعلى الله فليتوكل المؤمنون masu imani su dogara ga Allah ai ya su bihi wato su aminta da shi وما لنا ألا نتوكل على الله وقد علينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتنا zai tumuna wa malana me zai hana mu Allah na tawakkal ba za mu dogara ba Allah lahi ga Allah ai la mani'a ba mai hanawa lana garin mun zalika da wannan wa qad hadana alhali haƙiƙa ubangiji ya shiryar da mu ga subulana wato tafarkin wato ya shiryar da mu ya shiryar da mu da ya shirye da mu ga subulana wato tafarkinmu wal nasbiranna kuma wallahi za mu yi haƙuri alama a zaitumuna bisa abin da kuke cutar da mu ai za mu yi haƙuri wato ala a zakun bisa cutar ku وعلى الله فليتوكل المتوكلون masu dogaro to su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala وقال الذين كفروا من رسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في millatina wa qalul ladzina kafaru wanda suka kafirci sai suka faɗa da rusulihim ga manzanninsu suka ce la nuhrijannakum wallahi za mu fitar da ku min arina daga ƙasar mu aw la ta'uduna ko kuma ku dawo fi millatina cikin wato wannan addinin namu wanda kuka bari to shikenan tunda kun bar shi to ko ku dawo cikin sa ko kuma mu kore ku ku fita daga wato ƙasar mu فأوحي اليهم ربهم nuhulikan na zalimi sai ubangijinsu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala sai wato ya musu wahayi eh auha ilaihim rabbuhum ubangijinsu sai ya musu wahayi da nuhulikan na zalimi wallahi za mu wato halakar da azalimai su ne kafirai ka gani nan a gashi la nuhulikan na kaga wannan lamul qasim ce ga kuma wato nuni can ta karshe ta taukidi ko eh ga rantsuwa ga taukidi to Allah baya duk wato wayannan abubuwa ne dan Allah ya nuna muhimmancin aiken da aka yi muhimmancin manzan wato da abin da suka zo da shi kuma ya nuna cewa sarrafantar da manzanni ba karamin abu bane eh ba karamin abu bane duk wanda ya sai sai da yace wallahi kuma babu shakka la nuhlikanna eh ga rantsuwa ga kuma taukidi cewa duk waɗanda suka yi kafirci za mu halakar da su eh saboda a nuna muhimmancin wato manzannin da kuma muhimmancin ko kuma girman illar sarrafantar da manzanni eh
ولنسكننكم الارض من بعدهم wannan nuskinan da ku wallahi kuma za mu zonar da ku al'ad da ƙasa ai ardahun mu mayar da ku ƙasar su min ba da yin bayan su ai ba da halakin bayan mun halakar da su ذلك لمن خاف مقامي وخاف wa e wancanan ka wato taimako da kuma gadar da ƙasar da za a yi musu liman kafa makami ya tabbata ne ga wanda ya ji tsoron tsoron tsayawa a gabana ai wato tsayawa bai ne dai gaba gaba gare ne ya ji tsoron tsayawa wato wa kafa wa idu ya ji kuma tsoron narko na bil azabi da azaba wanda duk yin tsoron tsayawa a gabana yaushe ne zai tsaya a gabana a ranar alkiyama ce eh wanda duk yin tsoron haduwa da ubangiji yana jin tsoron zai tsaya a gaban ubangiji kuma za ma in ya tsaya a gaban ubangiji kuma za a yi masa hisabi eh to wannan shine yasa yake cewa zalika liman khaba zalika liman khafa maqami wal nuskinanta wal nuskinanna kumul arda min ba'dihim zai za mu zaunar da ku ƙasar su mana mu gadan muku da ƙasar bayan mun halakar da su to wannan gadarwar to ta tabbata ga wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji kuma ya ji tsoron narkon da ubangiji zai yi na azaba ani wastabsahu ai sai suka nemi taimako su wasansarar rusulu su manzannin sai suka nemi taimako billahi da Allah alaƙomiyan akan mutanensu wa haba kullu jabbarin wato dukkan mai tsaurin kai haba ya yi asara ya taɓe ai mutakabbirin mai girman kai an ɗa'atun lahi gabarin wato ɗa bin Allah a nidin ai wato mai jayayya da haƙi ga gaskiya in sade min wara ihi jahannamu a gabansa akwai wutar jahannama ya dukulha da zai shige ta wayu suka kuma za a shayar da shi fiya a cikin jahannama min ma'in daga ruwa sadidin silkamaki kowa ma ya silu shine abin da yake gudu min jofi a halin na daga cikin yan wuta mukhtalidan yana mai cuɗanya bil qaihi da mugunya wa dam da jini kunji wato ko sufan ma da ake sufan ma da ake wato wani wani wani bawan Allah ya yake ba mu dariya yake cewa shi kwana biyu ne wani mutum sai yake tambayar sai yake cewa wane na ga ba ka zuwa kwana biyu ba na ganin ka a masallaci sai shi ai wato limamin ne wasu ayoyi da yake ja ka san da ni dai ban san fassara ba eh ban san fassara ba ni dan boko ne amma in ya zo yana sallah in dai yana cewa yana cewa khuzuhu fagulluhu eh ya ce to eh ya ce kai da kaji an ce huzuhu fa gullo kai ka san abin ba karami ba ne to kawai gaya masa yi mana isi ina an sannahu yi mana ƙasa-ƙasa ba irin wa'annan masu rikita jiki ɗin nan wannan ayoyi ya ce amma da kaji ya ja wannan kai kanka baka san fasara ba amma jikinka sai ya hanza ka gani to dubi yanzu wannan wai su kamin ma'in sadid za a shayar da su daga ruwan sirkamaki me sirkamakin nan sirkamaki me ye shi wato daga cikin 'yan wuta yake fitowa daga cikin 'yan wuta kuma ya cuɗanyi da mugunya an san mugunya dai ko yauwa da kuma bayan ga mugunya kuma ga jini shi ne fa za a ba su su sha eh ai ai wannan masifa ta isa masifa ya tajarra'uhu ya tajarra'uhu ay yabtali'uhu zai rika hadidiyarsa marratan ba da marratin wato marra bayan marra limararati saboda ɗacinsa wala ya kadu baya kusa da ya siguhu wato ya haɗe shi ai yazdaruhu yabtalihu wato baya kusa baya kusata wato ya haɗe shi da qubhihi saboda muninsa wa karahatihi da kuma wato wato kinsa kin wato duk wanda ya ji shi ma ba ma ya ganshi ba zai zama yana kinsa mhm to mutuwa za ta zo masa ai ma'ana sababban mutuwa za su zo masa wato sababbansa almuqtadihi mai hukuntawa almuqtadiyati mai hukuntawa lahu gare shi eh ai wato almuqtadiyatu kai mai hukuntawa lahu gare shi min anwa'il azabi daga nau'i nau'in azaba to wannan sababban za su zo masa min kullin makanin daga dukkan bigire wa ma huwa bimayitin shi kuma ba mai mutuwa ba ne domin mutuwa sau ɗaya ake yin ta min wa ra'ayi azaba mai tsanani wato azaba mai tsanani ta tabbata gare shi wato muttasil mai saduwa to sai mu kwana a nan sumuni ne ko? eh yanzu muna da sauran sumuni uku zuwa sura to su za mu gobe sai mu rufe karatun allah ya maimaita mana Ibrahim.
Tona. Tona. Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yan uwa kamar yadda halifa ya yi umarni cewar a sanar da yan uwa cewar alhamdulillahi kamar yau aka ce wato an fara karatun nan a saba'a ta watan sha'aban aka zo aka ga wata aka keto wayannan kwanaki to gashi alhamdulillahi yau an yi saukar tarawihi an yi suka alƙur'ani a gobe insha Allah za a yi sauka ta wato tafsiri kamar yadda aka saba to alhamdulahi a wannan al'amari ga shi na maimaituwa dukkan shekara to alhamdulahi ga shi wannan shekara ma Allah ya kawo mu an keto wa'annan kwanaki masu alfarma da wa'annan darare masu albarka a wannan fili mai albarka a bisa shekaru da suka ta maimaituwa to gashi alhamdulillah ya kawo mu cewar mu za a yi wannan sauka da mu in Allah ya yadda kamar yadda aka yi da iyayenmu da kakanninmu a wannan waje to alhamdulillah gashi Allah ya gadon mana da wannan alkhairi to yanzu mu ne kuma muke sa ran gobe insha Allah za mu halarci wannan sauka ta alqur'ani karkashin maulama khalifa sayyidi muhammad al-bashir to yan uwa wani al'amari fa kamar yadda ake gani yau fa an kai ne gobe ba kai bane kamar yadda wasu ne suke wannan abu kuma yanzu gashi mu ne muke yi gobe kuma wasu ne za su yi don haka wannan wata fadala ce da dama da Allah ya bamu ya bamu lafiya ya ara mana wannan ran namu ya shirye da mu ya samu a cikin wannan layi to ya kamata shi layi mu bashi haƙƙinsa mu kama wannan al'amari mu rike shi ƙanƙam mu rike shi da haƙoranmu ta inda ba mai raba mu da shi damar da Allah ya ba mu kenan mu ganimanci ta mu amfane ta wasu suna nan suna so su zo ba su da lafiya ba su iya zuwa ba wasu ba su da sarri ba su samu daman zuwa ba wasu ma sun yi tafiya cikin neman arziki garuruwa da wasu gurare ba sa nan suna shauƙin su ba su iya zuwa ba amma mu gashi Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya haɗa mu da wajen kuma gashi mun zo an yi wannan abu da mu to kuma gashi gobe za a rufe wannan sauka wannan tafsirin alkur'ani da haka gobe ita ce rana ta ƙarshe ta wannan tafsiri wanda in aka yi ta kuma sai fa mai yawan rai in ji bahaushe sai wanda Allah ya sake azurtawa ya sake dawowa wata shekarar in Allah ya kaddara za a yi da shi da yawa akwai wanda za a yi in an gama an yi saukan nan ba za a sake yi da su ba su daga ya kamata mai amfani da wannan dama da Allah ya bamu ita ce rana ta ƙarshe ta wannan karatu a wannan wata na watan ramadan saboda haka a halifa ya ya ce a sanar da jama'a cewa to gobe za a yi hatama ta wannan karatu na tafsiri da haka kowa da yake halartar wannan waje to ya ji kuma ya zo kuma ya gaya wanda ma bai zo ba ita ce dama ta ƙarshe wadda daga ita kuma sai abin da Allah ya so ba kuma wanda ya san mai Allah ya shirya sai shi kadai da ka ya kamata a zo a kwadaitar da mutane su zo mu kwadaitar da 'ya'yanmu da kannanmu da 'yan uwanmu mu zo mu zauna mu saurari wannan karatu kuma a yi wannan hatama da mu la'alla cewa wannan aikin shine Allah zai karba daga cikin ayyukanmu baka san me Allah zai maka rahama da shi ba baka san me Allah zai karba cin ayyukanka ba to muna fata duk ayyukan ma Allah ya karba kuma na goban Allah ya sa zama shine khitamul misk insha Allah a cikin rayuwar mu saboda haka gobe insha Allah kamar yadda aka saba za a zo wannan muhalli za a yi ainihin wato za a yi sauka ko za a rufe wannan karatu na tafsiri kuma ai ban kwana kuma sai illa masha Allah kuma za a yi ake karatun za a yi nasihohi kuma a yi bankwana da 'yan uwa a yi addu'o'i wanda muke fatan ya zamanto wato ya zama daga cin hasanoninmu da za mu yi alfahari da su ranar alkiyama kuma kafin sauka tafsirin kuma akwai hatama ta karatun buhari insha Allahu ita ma gobe da yamma kamar yadda aka saba kamata ya a ce sai jibi za a yi ta to amma saboda juma'a ce da haka za a yi ta ita ma goben Allah yadda a karfe biyar ake farawa zuwa karfe shida da haka shi ma duk wanda ya ji ya gaya wanda bai ji wato wanda bai ji ba kuma shi ma a zo a halarta a yi addu'a a yi bankwana kuma a yi fatan Allah ya maimaita mana saboda haka Allah ya maimaita mana Allah ya tabbatar da wannan a cikin hasanunmu da zamu alfahari da su Allah ya jikan iyayenmu da magabatanmu Allah ya saka wa sheki da alkhairi Allah ya jaddada masa rahama Allah ya ƙara kyautata bayansa Allah ya kyauta Allah ya ƙara kyautatawa iyaye da kakanni da suke ta zuwa wannan waje mu kuma gashi mun zo yanzu mu muke zuwa sun gabace mu Allah ya jikan su ya gafarta musu kuma insha Allah gobe za a yi wannan khatama kuma za a ji ragowar bayanan Allah ya yarda saboda haka wannan shine abin da Halifa ya umarni da shi Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kai mu lafiya Allah ya sa mu wato maga goban lafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
salatul fatihu salatul fatihu uku uku
Kulallahu sha ɗaya.
Kulallahu sha ɗaya.
Amin.